الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دا تقص جوات الربيع الأول إجراء النبي صلى الله عليه وسلم shidda, wanda ya dace da ɗaya ga watan goma shekara ta 2024 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'arba'unan namuwiya wannan shi ne karatunmu na goma sha ɗaya hadisi na goma za mu tashi malin yace al-hadithul ashir حديثي نوما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da mutum Allah su kara tabbata a gare shi yace inna Allah tayyibun lalle Allah subhanahu wataala mai tsarki ne bana Allah ta'ala abin tsarkakewa ne daga duk wata tawaya da duk wata nakasa kamar gyangyani kamar kwana kamar mutuwa kamar mantuwa kamar jayinci waɗannan duka ana tsarkake Allah subhanahu wataala daga barinsu malamai suka ce tayyib zai ɗauki ma'anar al-quddus sun suna yana akwai al-quddus shine mai tsarki to a tayyib ma ma'anar shi mai tsarki kuma wannan hadisi yana nuna muku cewa yana daga cikin sunayen Allah tayyib inda manzala ce inna Allah tayyibun lalle Allah subhanahu wataala mai tsarki ne dama ana gane sunan Allah ne cikin Qur'ani ana gane sunan Allah daga bayanin da manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya sa ya kira Allah da suna in ba shi kanshi Allah ko kuma annabin shi alaihi salatu wassalam yana daga cikin sunayen Allah tayyib kamar yadda Allah ke cewa inna Allah sami'un ko inna Allah alimun to inna Allah tayyibun lalle Allah subhanahu wataala mai tsarki ne to tayyib yana daga cikin sunayen Allah kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka bismikal mutahhiri الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita wa idza isturhimta bihi rahimta wa idza istufrijta bihi farrajta jinaja annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ina roƙonka da sunanka al-mutahhir mai tsarkakewa al-tahir mai tsarki al-tayyib mahallin shahar shine al-tayyib ina roƙonka da sunanka al-tayyib al-mubarak mai albarka wanda yake raba albarka wanda yake saukar da albarka wanda yake sama abin da ya so albarka ina roƙonka da sunan da yake mafi soyuwa zuwa gare ka allazi idza du'ita bihi ajabta wanda in aka kira ka da wannan sunan sai ka karba wa idza su'ilta bihi a'taita idan kuma aka roke ka da wannan sunan to sai ka bada wa idza sturhimta bihi idan aka neme ka rahama da wannan sunan rahimta sai kai rahama wa idza stufrijta idan kuma aka nemi ka yayewa ɗauke wahala ɗauke matsala ɗauke damuwa shi kenan farzajta sai ka ɗauke yana daga cikin sunayen Allah tsayi kamar yadda yana cikin sunayen Allah jamil jamilu suna Allah inna Allah jamilun hikiman da Allah muhibbul jamala nazifun ibn nazafa Allah mai tsafta ne yana son tsafta duk sunaye ne na malicin mu Allah subhanahu wataala to da haka kenan at-tayyib ba nan shi shine wanda aka tsarkake shi daga dukkan wato na kasa da dukkan wata kasanta wasu kuma malamai suka ce a ma'anar tayyib shine wanda yake da dadin yabo Allah mai yabo mai tsarki mai yabo mai dadi wanda ba za ka taba jin wata mugunta ba ko wani suna mara kyawu cikin sunayen Allah ko wani aiki mara kyawu ba a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala bana dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah tayyibun lalle Allah subhanahu wata'ala mai tsarki ne to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu illa tayyiba kuma Allah bai karɓar komi sai wanda yake mai tsarki ne da haka ba za a nemi lada zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba da sadaka ta haramun in sadaka da abin da yake haramun to ba za ka samu lada da shi wurin Allah subhanahu Allah ba zai baka lada ba saboda Allah ya hana cin haram kamar kwace ka kwace kayan mutane ka yi sadaka kamar cin amana ka ci amanan mutane kuma ka zo ka yi sadaka Allah ba zai karba ba kamar barawa ya sato kudi kuma ya sadaka Allah ba zai karba ba ko kuma ka sai da giya ka yi sadaka da kudin Allah ba zai karba ba zai baka lada ba muna ganewa ko Allah ta'ala baya karban komi daga cikin ayyukan bawa sai idan wannan abun mai tsarki ne shine wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da shi da haka ba za ka samu lada wurin Allah ba za ka samu kusanci wurin Allah subhanahu wataala ba idan kai wani aiki wanda Allah ya hana ai ba kuma kai ka kai aikin yadda Allah ya ce ai amma saboda kana da wani abu wanda Allah ba ya so tare da kai to Allah ba zai karba ba dole sai ka zaman to mai tsafta mai tsarki sai Allah subhanahu wataala ya karba aikin kuma yana daga cikin kazaman aiki riya riya ma kazama aiki ne mugun aiki ne ɗaya daga cikin ayyuka masu tsarki ko kuma kuri ya yi ibada kana takama cikinta shi ma wannan ƙazamta ce shara ce tana hana ibadar ta kai wurin Allah subhanahu wata'ala haka neman yabo ka yi ibada kana neman mutane su yabe ka a ce lalle ka iya shi ma wannan ƙazamta ne ba tsarki ba ne in an yi wannan ibadan Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓe ta ba ko ka yi ibada ba daidai ba ga yadda aka ce aka ce aka yadda ka ga dama za ka to Allah ba zai karba ba muna ganewa ku haka ma ba ya da kyau mutum ya yi sadaka amma dai shi ba haramun bane idan Allah zai karba sai dai ba za ka samu cikakken lada ba ka yi sadaka da tsohon abinci shinkafa ce ka aje ta daɗe duk ta yi tsotsotsi ka ce bari ka ba mutane za ka samu lada amma dai ba dai kake da wanda ya ba da mai kyau ba wannan ya nuna tana yiwa ma ka ba da ne saboda kaga ta lalace kwarai kai ma ba za ka amfana da ita ba ba ka so sun ka ba wani amma duk da haka nan Allah zai karba sai dai baka kai ladan mutum nan da ya bada mai kyau ba irin wanda yake ci ya dauka ya bada ko kai sadaka masara duk ta lalace ko kai sadaka haci ko da bino duk ya lalace duk tsotsotsi ke gare shi wannan makruhi ne domin Allah subhanahu wataala ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kada ku yi niyyar yin sadaka da mummuna abinda yake mara kyau kan ku ce da shi za ku yi sadaka gobe mai kyau domin ba za ku samu cikakken sakamako wurin Allah subhanahu wataala ba ɗari bisa ɗari ba har sai kun bada abin da kuke so Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar daga abin da kuke so sannan za ku samu kyakkyawan sakamako to kamar yanda Allah subhanahu wataala bai karba daga cikin dukiya an aka yi aikin alheri da ita sai in dukiya mai tsarki ce to haka ma Allah subhanahu wataala baya karba kowane aiki sai in aiki ya kasance an yi shi ne domin Allah subhanahu wataala muna ganewa ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah subhanahu wataala bai tsarki ne kuma baya karba daga cikin aiki daga cikin magana sai in ta zamanto mai tsarki ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna Allah kuma lalle Allah subhanahu wataala amara almu'minina ya umarci masu imani bima amara bihi almursalina da irin abin da ya umarci manzanni da shi وقال تعالى سي الله تعالى يتي يا أيها الرسل يا كو منزلني dukkan manzanni ana kowane manzo sai da Allah ya kira shi kulu min at-tayyibati ku ci daga abubuwan da suke halaliya ku ci masu dadi kuma halaliya kan ku ci mugayen abubuwa kuma haramiya kan ku ci mugayen abubuwa halaliya ku ci masu dadi kuma na halal in za ka cin abu ka ci mai kyawu kuma ya zama to kyawun shi halaliya ne ka ci haramun domin duk daɗin abu in dai haram ne to baya da daɗi a wurin Allah baya da daɗi za ka tsayibata a nan wurin ana nufin hala'il abubuwan da suke halal ne halattacin abubuwa ba haramtaccen abubuwa kakkaci abin da Allah ya hana ka ci kakkaci namun da Allah subhanahu wataala ya hana ka ci duk waɗannan ba tsayiba ce bane ba masu sarki bane masu kasamta ne to kowane manzo Allah subhanahu wataala ya ce mashi ya ayyuhar rasulu kul tayyiban ya kai annabi ya kai manzo ka ci mai kyau wani annabi bayan yazo sai Allah ya ce mai ya kai annabi ka ci mai kyau shi ma wani yazo bayan shi ya kai annabi ka ci mai kyau har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawa Allah ta'ala ya ce su ci mai kyau mai tsarki to tun da kankawa Allah ya ce su ci mai kyawu to kai ba za a raga maka ba da kai ake su dama ba za su ci sai mai kyawu ba to da kai ake magana ka san abin da kake yi wa amalu saliha kuma Allah ta'ala ya ce masu ku aikata aiki mai kyawu aiki mai kyawu mun sha bayanin shi cewa shine wanda aka yi dan Allah kuma aka yi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake ce ma aiki mai kyawu Allah ya ce masu ya aiki mai kyawu sa'annan kuma su ci mai kyawu Allah ta'ala bai haramta mana bai hana mu cin abu mai dadi ba ko shan abu mai dadi ba duka Allah bai hana mu ci mai dadi amma ya zama to halaliya ne ka ci abinci mai kyawu gyararri duk tsadar shi ba banna kai ba saboda cikin kaza ya shiga kuma kana kana bukatar shi matakar dai halin ne ka ci abinka in nama nema ka ci abinka in abinci ne tuwo ne shinkawa ce maka ce duk abin da za ka ci in ka tsaya sai an darje an gyara ba shi da kyawu ba lahani ba ne da dai zamanto halaliyar ka ce ba haramiya ba to Allah ta'ala ya ba annabawa da manzanni umarnin cewa su ci mai kyau kuma su yi aiki mai kyau wa ta'ala kuma sai Allah ya ce ma masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga abinda wato muka azurta ku mai dadi mai dadi a nan wurin ana yin halaliya ba wai kowane ba mai dadi shine halaliya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani ya ta gaya mun kullu yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith ka gaya musu mai dadi da mummuna ba su zama daya ko da mai mummunan ya burge ka to ba dai suke ba wattaqullaha ya ulil albab idu tsoron Allah ya kuma san hankali da Allah ko tuflihuna domin ku rabota da aljanna kaga mummuna ba su zama daya kuma Allah ya ce at-tayyibatu lit-tayyibina mata masu tsarki suna tabbata ga maza masu tsarki wat-tayyibuna lit-tayyibati maza masu tsarki suna tabbata ga mata masu tsarki al-khabithatu lil-khabithina munanan mata suna tabbata ga mugayen maza al-khabithuna lil-khabithat haka ma mugayen mata suna tabbata ga mugayen maza Allah ce ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim haka ne ko saboda haka waɗannan sun barranta daga abin da ake gaya musu mana nana Aisha radiyallahu anha da ire-irenta sun barranta ba su yi zina ba mata ne masu tsarki shi yasa Allah ya gama su da banzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kulumin ƙwayi ku ci daga tsarkaka abubuwa na halaliya ma razaqnakum abinda muka azurta to me yake ce ma arziki arziki shine da abinda Allah ya baka duk kyauta Allah sunanta arziki wal rizqu ma yanfa'u min halalin wa dhiddihi arziki shine dukkan abin da yake amfani halal ne ko haram ne sunan ya arziki shi arziki ba sharadin shi bai zaman tobi halal duk abin da Allah ya baka ko barawo waye bashi ha bacin amana waye bashi Allah ya bashi amma abin ya zo ta kaddaran Allah Allah ya kaddara cewa ta sata ta kwaci ta cin amana za a samu abin shi ma arziki ne a wurin mutazilawa su kare suke cewa arziki sai halal haram ba arziki bane to mine ne ce ya ce kare arziki saboda bukatar kana biya da shi yadda yake wata za ka tsaye an kana ce shi amma dai sunan shi me sunan ya arziki amma wurin halin suna arziki wato shi ne wanda ya tattara mai daɗi da mara kyawu mai kyawo da mummuna duka ana ce mai arziki wakil Allah ta'ala ya ce ku ci daɗaɗen ku ci abubuwa na halaliya waɗanda muka mallaka muku waɗanda muka sanya su su amfani ku to kaga a nan wurin Allah subhanahu wata'ala ya daidaita annabawa da manzanni a wurin ba su umarni irin umarnin da Allah ya ba manzanni ya ba wa ya ba masu imani irin umarnin sai daidaita su da masu imani tare da cewa suna gaba ga masu imani kuma galibin ibada ma duka Allah ta'ala yana daidaita su da su duk ibadodi gaba daya sai kaɗan daga cikinsu Allah ta'ala yake bambanta manzanni da sauran mutane amma yawancin kashi tara na ibadodi gaba daya duk tarayya muke da mu da annabawa a ciki duk da sun yi mu daraja amma duk tare muke da su wurin aikatawa yadda suka yi haka zabi shi yasa manzon Allah ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli ko yadda nake sallah kuma haka ba kaga bai ce a ku tsaya ku ku irinta ku ne irinta wadanni annabi ne ku ba annaba ba ne manzala ce sallu kama ra'aytumu ne usalli saboda asali muna tarayya da mu da annabawa a cikin umarnin Allah subhanahu wataala kaga na Allah ya ce musu kulu min at-tayyibati ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan Allah subhanahu wataala ya ce mu annabawa ku ci daga cikin abubuwa na halaliya mu ma Allah ya ce ya yi wa ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka azurta saboda ka kenan hadisi yana nuna mana cewa wato mutum yana iya ibada ko kuma yana iya samun lada idan ya ci abinci saboda cin abinci ba ibada ba amma an ka ci shi da niyya Allah subhanahu wataala yana iya baka lada amma baka ci da niyya ba kuma Allah ba zai rubuta ma zunubi ba saboda dama shi ba ibada ba ce abinci al'ada ce sanya kaya al'ada ne shan ruwa al'ada ne shan da abubuwan sha duka al'ada ne ciye-ciyen da abin da za ka ci gabatinka da al'ada ne ba ibada ba ne amma in ka yi niyyar cin wannan abin ko shan wannan abin ko sanya wannan abin don ya taimaka maka akan ibada to Allah subhanahu wataala zai baka lada amma mutum ya ci abinci ya koshi da niyyar mi da niyyar ya samu karatu mai yawa yayi to sai an ba mutum ladan wannan cin abincin mun gane ko ko ka sha ruwa da niyyar mi da niyyar kai wani zikiri ko kai wani karatun alkur'ani mai yawa ka dade baka ji kishirwa ba ka sha ruwan wannan sha ruwan sai an baka ladin shi amma an ka sha haka nan kawai saboda sha'awa saboda marmari ko baka da lada amma an kai da niyyar ibada ko kuma mutum yayi kwana mutum yayi kwana da rana saboda mi ya samu da daddare ka san da wanda ya kwana rana mai yawa sai ya cika dare kwana bai zo mashi ba ka ce bari ka kwanta da an yi da an yi sallah zuwa ka ce bari ka kwanta ka huta saboda kana so yau cikin dare ba za ka farka ba sai la'asar ka ce kan ma a tara ka sai la'asar ta yi ka samu awa biyu da rabi awa uku kana kwana don ka samu cikin dare ka maimaita waɗannan awoyin kana ibada to wannan kwanan sai an rubuta maka lafishi saboda ka yi shi ne ba don ka huta kawai ba a saboda ka samu ka tashi cikin dare ka huta ma Allah sai Allah ya rubuta maka lada malam yana ci gaba da kawo mana wannan hadisi bayan yayi bayanin irin umarnin da Allah subhanahu wataala ya ba annabawa kai ba bayan shi masu imani Abu Hurairah ta yace thumma zakara ar-rajula sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum yutilu safara mutunan yana tsawaita tafiya yana yawan tafiya mai tsawo mutum ne mai yawan tafiya kamar tafiya malamai suka ce kamar tahiyar neman ilimi yana tafiya nesa kamar aikin hajji yana tafiya mana yana tafiye-tafiye na ibada kuma tafiye-tafiye na mi na bukatun shi na rayuwa na kasuwanci wani tafiya ganin marar lafiya wani tafiya ziyara ko na tafiya wata sabga daga cikin sabgogi na yan wantaka mana da yana yawan tafiya kaga wannan ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa Allah ta'ala ya karba maka addu'a daya manzo Allah ya ce daga cikin addu'o'in da Allah yake karbawa akwai addu'an matafi ba a maida ta dan haka in kana da wata bukata kana so Allah ya biya maka bukata to ka kirkiri balaguro da girgiri balaguro zuwa ina zuwa ba maku daga yi doguwar tafiya ce ko zuwa akara ko zuwa dakar a gadi tafiya ce mai tsawo ko zuwa kartun ko ba jirgi zakawa ban mota ko zuwa ina ko zuwa libya shi ma ka hau mota kawai ka shiga wannan kungurmin daji kana son Allah subhanahu wataala ya karba maka addu'a to kai balaguro balaguro ne balaguro manzo Allah ya ce ba a mai da addu'a shi in yayi Allah karba yake raka in kuma Allah ya kaddar kai balaguro to kabar kabar wasa da balaguro kai ta addu'a da in kwana ya dauke ka kawarka ka daga hannuwanka ka gaya ma Allah subhanahu wataala bukatun yasa manzo Allah ya kawo wannan yutilu safara yana balaguro mai tsawo ash'asa wannan mutumin haka yake gashi shi da ya tashi kasa mai balaguro ta ga shi da yayi wujika wujika duka yana baya da kamanni mai kyau musamman in tafiya mai wahala ce kuma mai tsawo ce za ga tsaftar mutum da da yayi wani to shine ash'asa wanda gashin shi ga yanin da ya birta birta ba a shaci ba shi ake ce ma ash'asa aghbara sa'annan kuma di yayi kula inda kadiba kura ce ga jikin shi ash'asa din nan da agbara shi ma yana daga cikin mi mana rishin kyakkyawan kamanni Allah subhanahu wataala wurare yana so mu bayyana da rishin kamanni mai kyau rishin kamanni mai kyau kaskantar da kai ne manzo Allah yace albazazatu min al-iman rishin yin kamanni mai kyau ba da an ganka an ga dan kwalisa ba ba irin wannan ba an ganka dai ga kanan kadaran kada handai kai ba kazami ba kuma kai ba mai tsafta ba to Allah yana sa irin wannan sifa ba Allah ya ce ka sa kaya masu kyau wasu lokuta kuma sai ka samu kaya haka nan dai ga su nan dai ka sa abu wanda wani masu ya tsaya diba wa da ne ko ba Allah yana son wannan saboda mi kaman kaman kana kana tsara ne kana diba bacin gatin kana ta jin dadi kana ta jin dadi wata rana kuma in ka tuna barin duniya za ka sai ka sa shikenan ka sa kayan lahira kawai Allah yana son mana kana yi kana tuna lahira ba zama za ka yi duniya ba wala yana sa shi yasa in za ta yi roƙon ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa kaya mara kyau ba wai na kazamta ba kaya ne mara kyau tsoyin kaya sai manzo Allah ne cikin kayan ya tsoyi sai ya sa ko ba haka ba roƙon Allah wani roƙon Allah za ta yi roƙo mai ko mai kudi in za ka ta yi roƙon kudi wurin shi kasa sabon kaya irin na shi yaya hanyawa na mabukaci ne ko ba haka bane yadda kayan kayan kayan ka masu yi nashi kyawu ga wata hullarka tana yin sai hullar shi biyu tana walƙiya ta sha guga da kyau ga agogo ga wata salula ya san kudinta ta sai biyun tashi kuma ka zo ka ce wallahi matsaloli ke gari ta yaya ka ga sai ce ma in ka yi sa'a da kogoyi wanda ba ruwan shi bai koyi maka komi ce a baka da bukata da bukata kake ɗauka wannan waya na san kudin ta ɗari biyar da su a sai da ta mana ka samu ta ɗari guda ka sani sauran ba zai gaya bukata ba bai zai gaya maka gaskiya kuma yana da gaskiya ko ba haka ba to in za a roƙon Allah subhanahu wata'ala wani cikin tabi'ai aka kama mai dan uwan shi hukuma ta kama dan uwan shi babban malami ɗan wanshi ne aka kama da za a taya bele shi kawai sai nemo tsohon kaya ya sa aka ce Allah ga wata malam za ka taya wurin manyan mutane ya ce Allah yana son irin wannan kamannin ƙubanna da su yana zuwa ya magana kawai sai aka hido don mu Allah ya kalli kamannin shi cewa ya zo da kamanni mara kyau Allah ta'ala ya matsa a saki dan uwan da ya yi shiga ta kasaita yaya bukata ba za ta biya ba wa Allah subhanahu wataala a manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wani hadisi yace rubba ash'atha aghbara dhitumraini madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abara so da yawa zaka ga mutum burca burca ga yayi kura ya budin budin ba da kamanni mai kyau kayan shi sun tsuwa da inda ya je kore shi ake yi amma da zai ce ma mutane yau sai Allah ya yi ruwa to Allah ba zai kunya da shi sai an yi ruwa Bana yana da daraja wurin Allah tsara ka irin wannan kamannin yana sa Allah subhanahu wataala ya karbi ibada yana sa Allah ta'ala ya biya bukata yana sa Allah ta'ala an an yi roƙo bukatar ta biya annabi sallallahu alaihi wasallama yace ash'atha akbara ya muddu ya daihi ilas sama'i yana ɗaga hannayen shi zuwa sama kaga shi ma wannan alama ce daga cikin mi alamomin karba addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a daga hannun shi wurare da yawa har wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukaka hannayen shi wuraren da yake addu'a yana ɗaga hannu Allah ya biya mai bukata wani lokaci manzo Allah ya haka wani lokaci manzo Allah ya haka wani lokaci manzo Allah ya haka wani lokaci kuma ya haka wani lokaci haka yake yi ba na a bashi a kawo wani lokaci kuma ya haka yana nufin ruwa ya zubo haka tsatsaye wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka mana a juya mana halin muna cikin wani hali Allah ka juya halin kamar yadda ya juya hannun shi haka wurare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daka hannayen shi kuma ana so in zaka addu'a ka ɗaukaka hannayenka zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan ma alama ce ta bi ka kana roƙon Allah ne ya baka to kaga wannan mutumin duka ya cika mi duka ya cika sharuɗan karba addu'a ga ya yana tafiya balaguro yake ga ya baya da kamanni mai kyau ga ya daga hannun shi yana addu'a waɗannan manya-manya ne daga cikin manya-manyan sharuɗan addu'a wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muddi ya dinhi ila sama'i sa'annan kuma yana ya rab ya rab ya daga hannun shi guda biyu kuma yana ya rabbi ya rabbi ya mahalicci na Allah ya mahalicci na Allah ma'ana yana cewa Allah a bani Allah a bani kaza Allah ka bani kuɗi Allah ka tseratar da ni Allah ka kai da lafiya cikin tafiyar nan da nake yi Allah tafiyar nan da zari ta kasuwanci ce Allah ka sa in ci riba Allah ka sa in sai da kayana da wuri Allah kuma ka sa in samo kayan da za na sauwa in dawo da su garinmu yana ta dai addu'a cikin tafiyar shi kuma kaga sai ya kira Allah da manya-manyan sunayen shi sunayen da jan annabawa za su kira Allah da shi suke kira in ka diba cikin Qur'ani zaka ga annabawa suna bi da wannan sunan ake yi ga rabbanoni nan da yawa cikin Qur'ani to rabbana yake cewa rabbana taqabbal minna rabbana waj'alna muslimaini lak wa arina manasikana wa tub alaina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا آتنا في الدنيا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تجعلنا دي ربنا غاسنا cikin Qur'ani kuma duk annabawa Allah da ya kawo labarin su sun roki Allah duk zaka ga suna cewa rabbi kaga ya cika sharadi na nabi ya cika sharadan addu'a dai daga hannu a cewa yake ya rabbi ya rabbi ya rabbi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa maqamuhu haram abincin shi haramun ne abincin shi na kari na rana da dare haramun yake ci wa mashrabuhu haramun haka ma abin shan shi haramun ne wa ghudhiya bil haram wannan kuma an ci da shi ya ci ya koshi da haram ko kaji abin da yana Allah subhanahu wataala ya karba mashi addu'a manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lahu to ta ina ne za a karba addu'a shi ya bada saboda yana cin haram yana shan haram saboda haka yana daga cikin wato ka'idodin karba addu'a mutum ya zama to haram yake ci a halal yake ci ba haram ba mai cin haram to haram yana hana Allah subhanahu domin haram yana bata zuciyar mutum zuciyar mai cin haram bata da kyau in yayi addu'a ba ba saboda in zuciya ba ta da kyawu to Allah bai karba addu'a wannan zuciya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa anna yustajabu shi yasa a sari dan abi waqas wata rana ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi ce ya ma'aikin Allah, ka roƙa mana Allah ya sanya ni daga cikin masu karɓaɓɓa addu'a. Zuma za Allah sallallahu Alaihi wasallam ce mai, Afib maƙo'amaka, ka ci abinci mai kyau, ka ci halal. Idan ka ci halal takun mustajabar da'awa za ka kasancewa mai karɓaɓɓa addu'a wurin Allah. Ka zan ki cin halal, ka bar cin haram, ka bar kwace, ka bar zalunci, ka bar cin amana, ka bar karya, ka bar ha'inci. kamar babake ne kamar zama kankaka duk wata ɗabi'a muguwa ka mallaki kuɗi da ita ka barta in kana so kowane lokaci ka kira Allah ya amsa maka addu'a to ka zaman to haka in kuma kana so addu'a ka kulle in kai ta tsaya nan ba ta wucewa wurin Allah to ka ci haram Allah ya kiyaye mu amin saboda haka kenan yana daga cikin ladubba na karban addu'a ko kuma sharuɗa wasu malamai suna ganin sharaɗi ne mutum ya ci halal kuma suna gani wato ladabi ne daga cikin ladubba ka ci halaliya in an ce sharaɗi ne to in kana cin haram Allah bai karɓa in kuma aka ce ladabi ne to in san samu ne ka yi haka in kuma ka ci haram ɗin Allah subhanahu wataala ya karɓa addu'a suka ce ga iblis shugaban tantarar duniya gaba daya duk wani fasidi iblis ne shugaban shi duk wani kafiri duk wani azzalimi duk wani mai cin haram shi ke ba ingiza mutane su ci haram ga ya ce ma Allah rabbi arini rabbi anzirni ila yawmi ba'th Allah ka jinkirta mana har lokacin da za a tare su Allah ya ce fa innaka minal munzari an karba maka addu'a an jinkirta ma duk muguntanka ka kai iblis duk shegantakar ka za ka kai ga iblis duk sabon Allah ka ba za ka kai gari shi kuma ya roƙi Allah Allah subhanahu wa ta'ala dai shi haram din ba shi ke samu ta haram din ma ya yi ta ya yi ta zama mu shi iblis shi ne ƙarshen lalacewa amma kuma ya kira Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karba mashi to ballantana wanda bai kai iblis ba to amma dai haram abu shi abinda baya da kyawu a guje shi shine mafi alheri ga mutum ko da Allah zai karba addu'a ka kuma ai kaga dai laifin wannan haram din yana nan me kai kenan baka tuba ba ka mutu wurin Allah subhanahu wataala ka je ma Allah subhanahu wataala da kayan mutane kaga sai Allah ya saka mu mutane ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masahabai atadruna manil muflis kun san wane ne matsiyaci wanda da yana da kudi ya kare yana da arziki ya rasa sabai suka ce shine wanda baya da kudi a cikin mu baya da dirhami baya da dinari wanda Allah ya ce a abinda ake ce ba wanda ya samu kare a arziki wanda zai yi rana da kiyama ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da lada mai yawa ya yi ibada amma ya zage wancan ba da haƙi ba ya zubar da zinin wancan ba da haƙi ba ya kwace dukiyar wancan ya ci dukiyar wancan ya ma wancan kasafi to wannan shi yake ce ma wanda ya samu kariya a arziki wanda za a zo a yi mai wasu su da kwashe mai dukiyar shi gaba shi kenan ya aka zo sakayya da shi da mutanen da wasu ya zage su wasu ya kashe su wasu ya zidda masu jini wasu ya masa ƙarya wasu ya yi masa kasafi shi kenan abin da za a yi sai a doko ladan shi ana biyan su da ita ladan sallar shi ladan azumin shi ladan karatun qur'ani shi ladan sadaka shi a zan yi dauka ana biya ai ta biya ta biya kenan har sai an biya mutane in ladan ta kai yadda za a biya mutane sai a biya su in an raga shi kenan abinda aka raga sai a zo a auna shi da bi a auna shi da mugaya ayyukan shi in sirri yayi mugaya ayyuka shi kenan ya tsire ta aljanna in kuma mugayen ayyuka suka rinjaya da shi ke sai ya wuta Allah ya kiyaye idan kuma aka yi ta ɗiban ladan shi ana biyan mutane har sai da ladan ta ƙari to sai a koma su kuma yanzu ana ɗauko ladan sa zunubin su kuma ana maida mishi ana rage masa zunubi ana ta rage masa zunubi shi kuma ana loda mu kaga dama nan ladan shi ta riga ta ƙari kuma an doko zunubai ana talodawa ana talodawa ana taloda mai har sai an kare sai an tabbatar da tsakanin shi da waɗannan mutane ba ba shi da Allah ta halaye to yanzu kai baka da komi baka da lada ko dai sai zunubai Allah ce na mala'iku su ce gabu Allah ce to ku kai mana shi jahannam ku dauke shi daga nan ku juya ku juya ku juya ku juya ku juya tillash yake nan an gama da shi kuma Allah ya kiyaye mu saboda haka kenan dai cin haramun baya da kyau Allah ya kare mu ya tsare mu na'am
daga ci akwai mata shi haka ya dace daga ci akwai ne mata aure
ko yan mata ne ya bi mata yana tambaya ko cewa yanzu ana sabgogi za ka ga mata da yawa sun zo waje sun yi tsalle daga cikinsu kuma akwai matan aure ko yan mata ne ba haram wannan zaman da ake haramun bai da kyawu da sauka ba dole bace sauka wani sha'ani ne na murna yana wani murna da ta kawo sabon Allah Bai kamata ba don murnar da za a yi ta daidai ka saba ma Allah subhanahu wataala haka ba ta su zo su yi zanna ko gidan biki na suna ko bikin aure wannan ba daidai ba ne in babu wuri cikin gida a yi hakuri mana duk wadda ta zo ta yi barka ta ta yi banban abin nan murna ta taya wadda ke da saukan murna shi kenan ta ɗan zanna minti biyar minti goma kayan wasu su shigo ta shi ta yau kuma zuwa yi jingim kuma za ka duwannan jingim ɗin da aka yi to ne ake jira da an ci to sai ga kowa mai moto tana buga motonta mai mota to jama'a shi kenan sai kuma wata rana sai wata sabga kuma tuwon dai ne ake ta gida kuma ba a cin to gida ita kuma mai biki saboda tsabar shiririta da shegantaka da sabon Allah ba ta san mutane su yi saurin wacewa saboda a ga cewa ko gidanta an tara mutane sai ta rike mutane sai da magarba a kawo tuwo tun la'asar ana ta zama yau magariba ta yi saura inda la'asar an kawo abincin wadda ta ci ta yadda take amma sai a bari da magariba kenan din la'asar suna nan cin don in ci kauri magariba na yi aka ci toshi kenan ka gane duhu ne dama wani ma ya wuce ba ya cewa biki ne ake kowa ya tafi shi wadda duba ya da kyau kamata mu mata suna irin wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manzo Allah ya ce fitan mata yawan hitan mata yawan hita suke da yawa alama ce mara kyawu Allah ya kiyaye mu na'am
wanda ya bar shakarwa a lokacin a wallah don yana ganin sunanci
bai daidai ba mai hukuncin mutanen da yake shakarwar shiga hanci a wurin alwallah saboda ya dauki abin sunna ne kawai ai ba sai yayi ba bai daidai ba alwala ba ta lalace ba amma mutum ya bar sunna barin sunna kuma ba alheri ba inda mantuwa ne babu laifi amma da ganga ba a rena sunnan bayi sallallahu alaihi wasallam na'am wanda ya ce mutum ne ke yawan sallama a yi ya ike shi ma wato ya ce mishi Allah ya sa ko kuma ya kara da wata alfa
mutum ne yake mutum ne ke yawan tuta masa shi ya ce har ya ike shi to ya ce mishi ya mishi Allah ya sa ko kuma har ya gama da wata alfa
mutum ne yake cuta ma wani mutum haka ko cikin su wane ne ce ya ishe shi shi ne wanda ya rage tuta shi wanda ake cuta ma ya ce ma mai cuta mashi ya ce ka ishe ni ba na ka cuta mana ka cuta mana har cutar ka ta ishe ni to wai ya mashi Allah ya isa kowa za mashi Allah dama ya riga ya isa ba sai ka yi zagi a tun da ka ce ka kai mana ka ishe ni ka shi kenan sai ka bar shi da Allah subhanahu wataala tun da ya ki bari in dai cutarwa yake ma ya ke bari to sai Allah ya saka ma ba ma sai ka ce Allah ya isa kuma ita Allah ya isa zagi ce ko ka ga kai ma ka cutar da shi ke ka ka sai ka bar shi kawai ka bar ya da Allah shi kana mai magana ya ke bari sai ka kyale shi Allah zai saka maka na'am
kuma wannan nuna tutun lankwasa ya tu da mutane ke yi bayan an kare sallah
ba ya da wani hukunci ba ya da ba ya da wani asiri a cikin addini lambasa ɗan yatsu wai bayan ƙari sallah haka ko kowa shi ba don kwaza suna ƙara tana yawa an gaji da aikin sallah ne an gaji mutum zan gidan mamma ta shi da ido amma ba addini ba ne bai da wani asiri cikin addini na'am kamar da mutum ne ke da mata mata uku sai ya karo ta baɗu yace to amma yana da wani gida wata ta mallake kuma duka gidan ma wato ko da abinci da kayan komi da komi a aikin wani gidan ko ko an dafa abinci sai dai an kai masa a aikin wani gidan ita kuma aure ta ga abin ya ishe ta ce ba ta kai ba saboda ta ce ba ta kai abincin da ta dafa aikin wani gidan shi ya ya goro mata aiki ita kuma wurin gida tana ta tana ta mata habi habaici take da mai kawo ta wurin gidan ta wata ta bar gidan ko kuma ya zafi
mutum ne yake da mata guda uku ya karo ta hudu dama da yadda ake uwar gidan ko rana aikinta ko ba rana aikinta ba kayan shi na ɗakinta abinci ma aka yi canza a kai mai ɗakin saboda ita ce mai gidan ko ita ke da gida ba shi ba da abinci gaba da yan ɗauka ko sai an kai ita amarya da ta zo daga baya kawai aka ce ta kai abincin nan zuciya ba ta kai yace ita da aikin ta ga dakin ta kuma ta doki abinci kuma ta kai dakin wata ta ba ta kai wa gaskiya shi kuma sai doki abincin da kanshi ya tafi can daki yace in ba ki kai wa ni bari in kai abincin ita kuma uwar gida da aka kai daki abincin da sai ta zuki mata kwano shi ne ita amaryar take tambaya wai ya za ta yi ya kamata ta ci gaba da zama wannan gidan koko ta ce a sake ta ta hita daga gidan gaskiya ba daidai ba ne wannan zalunci ba ya da kyawu ka auri mata ka karkata ka guda sauran duka kyale su ana haramun amma dai zahiri yana nuna ba da kanshi yake aikin ba sa shi ne aka kuma an juya mai kwakwalwa ne an mai wani abu an juye mai hankalin shi kawai sai yadda aka yi shi inda ita kada yake so ba zai auro mata kishiyoyi ba inda ita kada yana yadda zahirin aikin shi ke nunawa inda ita ce yake so da daga auren sauran matan ba amma ya nuna yana son wasu mata banda ita amma ita kuma ta sa an juye mai hankali sai ya tsaya a haka wannan haramun ne ba da kyau ita in ita ta juya mai hankali ta sa aka juya mai hankali ta yi sabon Allah ta aikata abin da ba da kyau kusan wajibi ne a daidaita ta da ‘yan uwanta ba wani magana uwar gida tana nan uwar gidanta da suna da al'ada sunanta uwar gida yawa ta wadda ita ta ware zama gidan amma ba ta da wani bambanci da sauran musulunci babu wani Allah ta'ala cewa ya yi adalci tsakaninsu ka daidaita su abinda kai ma wannan kama wannan ka lalaba kayan ba ka da ɗakin kanka to kayanka ka lalaba su ɗakunan matanka yawwa kowane abu ka san wanda ɗaki yake ba ka ce kaji ka gani ba tara mata ba fiye da yawa ka shirya wannan kwakwalwar ta kace ta yawo cikin mu ka lalaba kayanka dare da kake son wasu kaya to suna ɗakin wanci an kuma kwakwalwar ta cushe ta rikice sai ka faɗa kuran kana diwa wai na da suka kaya amma ka tattara kayan da gaba daga kai ɗakin mata a daidai bai kira sallah mu ci bai Thank you.